أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جمعوا muna muku maraba wanda kuka zo daga ko'ina ko'ina ko'ina daga cikin najeriya da wajen najeriya muna muku maraba da zuwa a wannan wuri da muka shirya domin girmama bawan allah waliyin allah ce su jami radiyallahu anhu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi halittarsa ya girmama su amma manyan bayinsa waɗanda ya girmama su fiye da kowa ana kiransu annabawa su ne sabon gaba a cikin dukkan bayin Allah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake shugaban sa so daga nan kuma sai Allah ya zabi waɗansu bayin Allah wanda su ba su da jikuna irin namu ana kiran su mala'iku la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wanda ba yadda za a yi su saba wa Allah kullum suna cikin jin umarnin Allah ne ba za musu wasu bukatu na jikuna irin namu ba daga annabawa sun su waɗannan mala'iku daga su kuma sai Allah ya zaɓi waɗansu mutane waɗanda ya girmama su ya ajiye su musamman domin in annabi zai fito su rako su su fito tare da shi ana kiran su sahabbai daga sahabbai da mala'iku suna tare da junansu amma su mala'iku masu mai ne su habbai kuma ba masu mai bane mahafuzai ne wanda yake daga da'irar annabawa su ne masu mai da da'irar mala'iku su ne masu mai amma sauran bayin Allah su habbai da waliyai su ba masu mai bane mahafuzai ne saboda haka masu waɗannan kashi biyun nan an ambace su sai ce alaihi salatu wassalamu وأنبياء الملائكة عليهم الصلاة والسلام وعليهم السلام سوك ولا صحابين دوليين أنا بسيف ديك وما ثم بين ذلك رضي الله عنهم رضي الله عنهم كما ذكر سنة نسي أسماء القرآن wanda suka goyo bayan waɗannan su kuma sai a ce rahmatullah a rahimahullah ko rahmatullah alaihi ko rahmatullah alaihim فذلك سيرحمهم الله فقال الله يهدي وينسى النبى ما يأتي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض من جميل سبي سمع رسول أن تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض من جميل أن في في تجوم سوء ومن من جميل النبى da Allah ya aiko su wurin mutane su san da aika su ne manzanni annabawan da Allah bai aiko su su ne manzanni amma ba ba aiko su ba to su ne sahun da ke bin bayan sahun waɗanda aka aiko din dukkan su masu mai ne waɗannan waliyai kuma Allah ya ajiye su ne suna tare da waɗancan bayin Allah wanda Allah ya shirya su musamman su zo tare da annabi ba su ne sahabbai ba sun zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma su waliyai su kuma Allah ya ajiye su sai lokacin da sahabbai suka gama aikin da aka ɗora musu na karban aika daga Allah a hannun annabi da isar da aikan Allah daga hannun annabi sahabbai kenan su kuma sai su zo daga baya su duba gyara waɗanda abin da zamani ya canja su gyara shi ya koma kusan kamar yadda yake da farko sun yake kiran su waliyu to su waliyan nan su kowane kowane annabi kowane murtali waliyi ne amma ba kowane waliyi ne annabi ko kowane waliyi ne wanda wuce haka ba zo sune waliyi da shehu tijjani ke shugabantar su da yake ya iya walittaka ma'aikata ce ta asirin Allah ba su da uniform saboda haka sun su ne farko su ne tsakiya su ne ƙarshe sun ne suke riƙe da ayyuka wanda yake na ɓoye ko za ba su da uniform suna da ƙarfi amma ƙarfin su a ɓoye ke ƙarfin ɓoye ne ba na bayyane ba ne kamar yadda ubangiji ya koya mutane tsarin duniya ma a ga sojoji suna da uniform a ga yan sanda suna da uniform amma security ba su da uniform amma idan sojoji da 'yan sanda labarin su ya tafi daidai za a yi aiki da shi a gwamnati da an karɓo labari wajen so so na goye din sai su ga yadda za aka shirya amma wani wani security court da aka samu an canza ya zama kaza daga su ne a goye kuma su ne da ƙarfi kamar waliyai kenan ba su da wani ne wanda za a gane su da shi hakan buga misali irin waɗannan ce kamar manyan sojojin ƙasa idan sun tobe yunifom na sun sa jamfofi sun zauna gindin wata bishiya suna wata shawara wanda ta shafi ƙasa ta shafe su wanda ya san su dai ko suna da yunifom ko ba su da yunifom ai ya san su ko ba da lafiya ni ban san dalili ba an yanzu kayan manyan sojojin ƙasar nan gaba ɗaya nake gani fa ana don na gawa ne na gawa ne na gawa na hangowa ne ma na gan a to ai iya iya kan su ganin ma ba za abin da yake gudana a nan ba idan wani yake ni da zan gaishe su idan ka je ka ce assalamu alaikum sai su amsa alaikum salam kuna lafiya kuna lafiya an gaya mini komai manyan sojojin Najeriya yau an je haka ne wani abu ne a da ma dai tun da aka gaya min wannan labarin da wurin zuwan gai da manya a nuna babban kun fara gaishe shi sai nuna maka sai kai ne su sai ka tafi wata rana kuma yan sanda in za su yi taro irin nasu na manyan yan sandan kasa gaba daya kuma sun taɓa yin sun ɗin sun sa jamfofi amma wanda ya san su ai ya san su ko ba san da yin wannan taro ba manyan polisan ƙasar nan duk gaba da ga kwamishinan wuri ga ya aiki na wurin gara gawani ne gawani ne wani zan zan je in gashe su in ka zo ka ce salamu alaikum sannan ku sannan ku an ce mini ku ne manyan farisan kasar nan na Najeriya yanzu sai su ce wani abu ne a labari an gawani ce bari zo ga da manya wani ne babban ku sai su nuna ce wannan shine aiki sai gaishe shi ka tafi abunka to waɗannan masu uniform kenan amma lokacin da su ss ne ko sunan sunan ss ko da ba su da abin da za su tube ba su da uniform balle su tube wani abu amma dai wanda ya san ma'aikatansu ai ya san su wannan director ne na kaza wannan director ne na na institute na kaza wannan shugaba an san su ko to ko an ga gidan salamu alaikum alaikum salam an ce ko ne shugabannin jami'an tsaro na Najeriya sai su kalli juna. Me haka? Wani je ka abinka, ina za ka tafi tafi abinka, me haka? Ko kuma za su amsa? Za su amsa? Aka in su amsa ne su kira ɗin, ai ba su kira ɗin kenan. Ba an ce su kira ɗin ba? Kan su amsa ba su kira ɗin. Saboda ka waliyai ba su amsawa. Wani daga cikin babbar daga cikin manyan waliyan Allah. sai ɗansa ya sa da matarsa shi sai matar ta ƙara wajen uban ta ƙara wajen uban wani ya buge ni sai kira wuce suka ɗebo mai kai maka ka buge ta ya faɗi dalili ya kai hakuri mana ko ba iyayenku haka suke mana ba wata daga cikin iyayenku ta ce mini ka cika littafi da ka cika ɗaki littattafai amma ba ka aiki da su amma kana ce kai wali ne ya ce ba ni ne na faɗa ba mutane ne suke wadace to ba sa zuwa su tambaye mu tukuna ga musu taimaka wali to su wali ya yi dama Allah ne ya ɓoye su kuma don yi mana rahama Allah ya ce wani lal izzatu wani rasuli wani mumini zama duk da ba ke na Allah ne sai dai wanda ya ɗauka ya ba wani daga cikin abu wani mumini na daga Allah sai mumini da girman Allah sai girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sauran mumini gaba daya kaga su da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tattara dukkan annabawan an mai da su sahun kasa sai musulmi aka ajiye su ولله العزة ولرسوله ولمؤمن أتى ولرسله با saboda girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai sauran annaba ma sai aka wasu a cikin mu'minai din wajen ta asali to akwai wani ne banda wannan ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ko to inda an yi wa waliyai su ma yunifom daban kaga sauran waɗanda ne ba za a girma su ba kenan amma sai da aka tura aka aka zuba su a cikin sauran mummune don mummune su yi daraja wata kila kowa ka gani yana da wasu daraja karkare yana shi yasa aka ɓoye waliyai cikin sauran muminai mu a karran muminai ɗin kowa aka gani ma kar a yana shi an gode wa Allah da ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ba mu imani da shi da yarda da shi da imani da duk abin da ya zo da shi da yarda duk abin da ya zo da shi kuma da cikin abubuwa da ya zo da su ya yi bayanin su cewa Allah yana da waliyai to muka yarda Allah yana da waliyai shi ku taron da muke a nan taro ne na girma shi tijjani shugaban waliyai sun shirin mu ne ko wancan shugaban waliyai wani ya ce a a ko mu ce gaskiya su abin da ya sani kenan domin masu ƙadiriya za su ce shi da wuli ƙadi sultana waliya illahi ta mu yadda in gode wa Allah da roman ne wa musulman sallama shugaban annabawa shi ne shugaban a cikin addinin mu na islam sautin jani shugaban na ɗariƙa shugaban ɗariƙar mu shugaban cikin ɗariƙa kuma shugaban dukkan waliyan Allah in gode Allah Allah sun ya riga ya ba da girma ba a masa gyara yakan zaɓi mutane ya ba su annabta da manzantaka a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zaɓi wadansu kuma ya ba su manzanci ɗin ba tare da ya aike su ba a bayan wannan sahu na waɗancan sannan kun kamar mala'iku wadda na faɗa sannan akwai makan waliyai sahabbai sabbin annabi sannan waliyai sannan ya dawo kan mummunai da waɗanda suke cikin da sauran musulmi dai domin sun da Allah gaba ɗaya ita haske ce gaba ɗaya yanzu Allah ya ɗauki manzannin nan wanda aka aiko da manzannin da ba aka yi duk gaba kira sai ajiye su wajensa كما هو أشكال كمان تعرف كلمة كيف الله نور السماوات والأرض ولم كما في أكثر waɗanda suke in an dawo wajen sahabbai wanda ba a kiran su alaihi salamu an su radiyallahu anhum din nan da sahabbai da waliyai su mahfuzai ne kamar yadda muka wada da farko ba masu mai bane to wato za a samu wani abu dan abu kaɗan kaɗan wanda ba faridin ba wanda ba hasken ba amma kaɗan kaɗan kamar su an dawo wajen na ƙasa da su sai a samu rashin hasken ya yi yawa a cikin hasken har a dawo wajen muminai kuma kamar yadda aka yi annabawa madarajoji daban-daban hawa-hawa su ma muminan hawa-hawa ne an zo gaba ɗaya sai a ɗan wuce waɗanda suke manyan waliyai ɗin an zo kan muminai to sai ya zama duhun ya ɗanyi dama ya girma kamar yadda Allah ya ajiye mala'iku tare da annabawa amma su mala'ikun a boye suke annaba kun a bayyane suke amma dukkan su alaihi musalamu ne amma kuma a cikin mumune din akwai wasu bayin Allah ana kiran su aljannu ko ko ruhanai sun kuma tare da su kamar yadda in an koro gaba ɗaya sai a dawo daga waɗannan da'irori an komo alamun nasut to sai a samu iyaka daga nan za a samu inda mummunan suke da waɗanda za su zama gasket tsakanin jama'an mummunai din wato musulmi da kafirai sai a ajiye munafukai su a zahirinsu musulmi ne a waɗannan ba su da imani da su suka zan su ne tsakanin haske da ya fito daga fadan Allah zuwa inda ya iyaka wato inda musulmi kenan to daga nan su ainihin munafukai da aka sa su gaske tsakanin musulunci da kafirci wato tsakanin duhu da haske kenan gaba daya a nan fa amma banda a lahira amma a lahira kan gaba ɗaya an tono can ƙarƙashin kafirin ake sa munafukai can أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أمني أشكن ظاهر اللمري وهم بذلك إيرد إذا كان منافق كده مؤمني وفدي أنقى أمك كوكو يا أيكي كو يا مغنى عند أن يا أيها الذين آمنوا يا من منذ الله قبالا to da sahabban gaskiya din da waɗanda suke munafukan duk ai ayoyin da na amanu ake kiran su tare da su ake sallah tare da su ake mazuwa jihadi to sune gaskiya tsakanin haske da baki to daga nan sai a samu waɗanda ba musulmi ba wato amma so sun yi imani da Allah sun yi imani da wasu annaba ba su imani da wasu ba abin da yawan manta mu da su kenan to su kuma ana kiran su alal kitabi to muna da haɗuwa da su muna da rabuwa inda muka haɗu mun yi imani da tashin kiyama su ma sun yi imani da tashin kiyama sun yi imani da Allah da annabawa su ma sun yi amma su ba dukan annabawan ba akwai wanda suka bari ba su yi imani da su ba su ya bambanta mu innal ladina yakuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wani mutum da ya ware wani annabi yake bai imani da shi ba ko ya imani da sauran annabawa gaba ɗaya sauran annabi ɗaya ne bai imani da shi ba to wannan ya zama kafirin ma na gaskiya in ji Allah to daga nan so da muke da ɗan zangen dangantaka da su za mu yi auren matan su za mu yi cin yankan su kuma da iya zumunta kenan ta wannan hanya to daga nan Zuhu ya so yin kauri kenan sai a komo kan kafirai masu tsafi sun san Allah wanda yin sa'altar mun kare ga samawa da harbi laikuru na Allah an ka tambaye su waye san waye kasu a Allah ne za ba ta wata musu a wada ba abin da yake kai in nan shi ne ma wajen na le'a ba ana a muka dunga da iyaye mu suna yi kenan amma kowa ya san akwai Allah shi ne mai yin kaza shi ne mai yin kaza su eh shi ne mai yin kaza shi ne mai yin eh Allah ne mai yin kaza da kaza duk abin da gani Allah ne yake amma ba sa sallah su ba su imani da Allah ta wajen su imani da shi su masa bauta ba to waɗannan to su ne duhu wanda yake na kusa da na ƙarshe to ko waɗanda suke na ƙasa da su wanda su ne na ƙarshe a cikin kafirai sun yadda Allah ya buɗe fadarsa ya shigar da annaba cikin fadar suka zama kayan haske a wurin Allah innan lalle inda rabbika su kuma wannan kafirin sai Allah ya tona halittarsa gaba ɗaya sai ya zuba su a ciki in sun dubi sama ma halitta in sun dubi ƙasa ma halitta in kudu ne halitta in arewa gaba da ba ko ina halitta kawai suka sani ba san Allah ba kuma yuri da nan labbar sun tafi ba sun kuma sai zamani Allah Allah da yake ce Allah idan kai ka taba ganin sa ko ga da wurin Allah din a'udhu billahi a'udhu billahi kuma sai zamani suka sani su ne wai nature ita take yin abubuwa sai wai nesar wayayi ta wai nesar ce take yin abubuwa ma wai ita nesar wayayi ta waje tafiyar da ita an to da sun ga ada su dan Allah din kenan to so ne in ka karanta Allah nuru samawa to rubi zaka tun kafa kafa farko daga fadan Allah kenan har ka gama gaba da zai faɗa maka har ka أو كظلمات في دار الجيل يغشى موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد إليها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فمن من يقول الله يبان أن محمد صلى الله عليه وسلم يبان إيماني لشيء تهنن سكون مت إيماني دو أبن يزو دشي لأن نباوات لا وارانس دموشي جوزنسو da waliyai da karamominsu darajojinsu da waɗannan mala'iku waɗanda suke ma'aikan Allah a cikin a cikin bayinsa da su da jin musu habbai alhamdulillah yanzu dai da muka ware kenan na gode wa Allah na samun shehu tijjani wanda ya ba mu dariƙa dariƙa ta zikirin Allah Allah na shi wasu Allah kafiran la'allakum tawlihuna to Allah zikiri zikiri mai yawa don ku samu babban rabo a su kuma ce ta jan suna shugabannin koyar da mutane zikirin Allah ɗin to alhamdulillah sun ce ta jani amma ya su hijira tana da shekara dubu da ɗari da hamsin a Algeria lokaci ana da Algeria da Morocco ɗin duka ana kiransu Maghrib wato yamma yammacin duniya aka haife shi ainihin mazi haddace Qur'ani na da shekara bakwai abin mamaki da muna karantawa muna mamaki da sai da albarkacinsa yaranmu suna haddace Qur'ani tun daga shekara bakwai din wasu da su kai bakwai din ma yanzu suna haddacewa akwai wata tsakanin shekara hudu da biyar ne ma ta haddace Qur'ani a cikin yaran namu da wannan albarkaci wa tijjani din radiyallahu anhu da sai tijjani radiyallahu anhu da aka haife shi ya haddace ƙwar'ani da shekara bakwai sannan da ya kai shekara goma sha shida sai aka yi masa aure da aka yi masa aure sai iyayensa duka guda biyu sai suka rasu a lokaci ɗaya aka yi masa kabari a wuri ɗaya wata annoba ta faru to daga nan sai ya ce to a yi maganin a gida kan ba dai tijjani ba tijjani kan yanzu a lokacin da ya kamata ya zauna ya rike gida ba sai ya shiga duniya neman ilimi duk inda ya ji manyan malamai suka sai ya je kuma ta karatu sai da ya kai shekara ashirin da ɗaya ya kai shekara ashirin da ɗaya shekara bakwai sau uku kenan daga nan sai ya zama gagarau aka rasa malamin da zai karantar da shi wani ilimi da yake rubutawa a takarda. daga nan sai himmar ta karfin masar aliya ila tuba istarikin sofiya daga nan sai ya ajiye malamai masu takardu sai ya kama malamai dama malamai yadda suke akwai malamai na allo idan ka gama da su sai ka koma wajen malamai masu koyar da takarda in ka koma in ka gama da su to sai ka tarbi sai ka ɗauki tarbi ka tafi masallaci ka zo kenan من يقرأ من قل أعوذ برب الناس من كرنتوا قل أعوذ برب الناس وأن كان متعي تربية في بكاتا أكرنت بهو القرآن إذا أهلنا رب الناس ما فكره كما سيئسوا لوكة لغا هم ليئيكو دخوصي من ملكي فمن يواسوا كانوا سكانوا للتتخوصي تيجينا وغان الناس كما أنتوا هذا أقول لك ake iya wasu ibada sai da wuce ta dauki tarbiyya kuma masallaci ya ta ibada to shi ne ya kure waɗanda ya kure masu alluna ya kure masu littafi sai ya haɗa wajen masu turba a cikin masu turbi sai ya zama shi ne shugaba su ne sufaye alhamdulillah wajen ya yi haji bayan da ya fita ashirin da ɗaya din nan sai ya koma wani gari da zama ana kiransa tilmusan bayan tilmusan na zauna bayan ya suka shekara talatin da shida ya ta san zuwa hajji sai je domin ya zauna shekara ashirin da ɗaya ne a tilmisa na sai je yi shekara guda a hanya zuwa hajji ɗin sai shekara a tunis suka nemi ya zauna musu wani da zama ce shi ya hato tafiya ne zuwa hajji ba ya zo zama wani gari ba ne sai da su misira da zama su da shi suka tana makinsa su suna taruwa domin abin da aka tambaye shi na ilimi su ya zama kamar su kaɗai ya haddace yi ba su mamaki su mamaki da kurbi sannan yi su makka ya faru da wasu bayan Allah duk garin da ya je shi ya biya ta tambaya kan garin na ko wanda ake iya mutanen da ake cin su waliye waliye din nan kuwa nan su ta ko da irin su akwai akwai to sai tambaya sai ya ji ya gani da su ne ya aka ce mata inda wali yake nema ne Abdullahi Hindi a Makka to sai ya je ya fara ya riga an hana shi saduwa da mutane sai ya rubuta takarda ya aika a kai maza inda ya karanta ya rubuta musu takarda ke ba da ilimin saduwa da mutane da takarda suke magana sai ya gaya musa zai ga su rana kaza amma ina so ku halarci amma iya ta ka yi ɗaya na wasiya abin da ba su kuwa ranar ta musa ya yi su domin yana da abubuwan da abubuwan da ilimin su yana wajen Allah amma Allah a yana sanar da wayansa ilimi yadda ya ga dama wanda ya yi gudun shi ilmin ilimi illa bi ma sha'a ya tafi da su daga ganin sai ya tafi ya haji ya gama sai ya tafi mu neman ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da ya je kuma ne ya sadu da alƙin musammani yanzu da kukan cewa yau shekara ta wajen ishirin da takwas na haddasa ƙwanancin na da shekara bakwai na bi malamai na ta karatu daga ranar malaman ta kowa ina neman wanda zai kama hannuna ya bani alkarin yi tarbiyya abin ya gagara sai malamin sai tun da Allah ya kawo ka nan kan bukata ya tabbaya sai rage da alkarin ya ba shi kawai ta ya ba su dama Allah bai kaddara sun ta zai tarbiyya wato tarbiyya ita ce karatu na ƙarshe ita ce marawa ta yi duka wani maka tarbiyya ya zama malamin ka na ƙarshe a sai ta zai ka shi ne shugaban a harisai ta ga yadda ya tarbiyya ya so da hannu wani ba a sai abin ya gagara ta wani yarmu da alkawarin ya ce sun koma gida na san abokan tarbiyya ce ai abin da su zaga kaɗan zai yan kwanaki kaɗan bukata ko tambaya shi haka ya duba ta ya koma gida shi kenan sai ya koma ya dawo a sai kamar da tare da mahmudu kurdi shi ne ya kaddama cikin ɗariƙarsa a lokacin sai da jami yana riƙe da ɗariƙun mutane ne domin ya haɗa ɗariƙu da yawa wanda yake ibadan Allah da su kamun a ba shi ta hasa. Sai da hanya ya dawo tilmisana ɗin min tilmisana ɗan da wanta ƙala da za a yi sangon ya shallala daga nan sai ya ƙaura ya koma a yi sangon da shallala ya zauna a wurin wanda ya shekara shekara kuma goma sha daga nan kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ganin annabi ƙuro-ƙuro ba tare da bacci ba wannan abu kuma ikon Allah ne akwai littattafa da malamai suka wallafa musamman su yuɗe wato fi jawabi ru'yati ru'yati nabi wal malako تنوير الهلك في جواز رؤية النبي والملك يا هلتا أجا النباوة يا هلتا أجا ملائكو mala'iku kan kowa ma zai gansu ran da zai mutu kowa ma ko dai su gansu zai maka da albishir Allah sa da mu ko ko su zai maka ba da haka ba Allah ya kiyaye walau tare zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basidu aydi akhrijuu anfusakum alayhi wa na'abul huri har zuwa ƙarshe Allah kiyaye mu كان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kuma su ya ga mala'ika ran da zai mutu ko ya gan shi a cikin damara Allah ya kiyaye ko ya gan shi a cikin kayan ado Allah ya sa da mu to shi ganan annabi sallallahu alaihi ya bayyana shi tijani ya wasu dariƙa dariƙar da ya bashi ita ce istighfari da salatin annabi a lokacin sai ya bashi sai da aka shekara hudu ya ƙarasa masa da la ilaha illallah a lokacin hira ta kai shekara dubu da ɗari biyu daidai kenan to shi ne da kai shekara bakwai a wajen wanda shallala ya gaure zai kuma fas ya kuma fas lokacin ya kai mai shekara sittin da uku maimakon ya kaure ya koma lahira kamar yadda annabi ya yi sai ya kaure ya koma fas inda ya kara shekara goma sha bakwai radiyallahu an da kuma fas a cikin watan rabi'u sani rabi'u sani jima da lola jima da saniya duk ana rubuta abubuwan da ya faɗa daga nan sai hana daga hana kar a rubuta komai inda ya magana kar a rubuta haka hana rajab aka ba da dama aka ce sun yarda ya rubuta sun yarda ya a rubuta komai abin da ya faɗa to daga nan aka so rubutu ya yi ma'ani a cikin wannan watan watan rajab din to daga nan sai tijjani radiyallahu anhu sun yi ta ba da dariƙa ya ta ba da dariƙa ya ta ba da dariƙa har abin da da rika tare ke cewa akwai wata rana Allah zai kawo wani mutum ta hanyar sa da rika ta sai ta gama duniya gaba daya to shi ne ya bada labarin shi Ibrahim Kola a cikin maganganun nasa to da yake taron nan ba taron kwana ne ba taro ne wanda mun yi shi don jiran sai ta jiya ne radiyallahu anhu ko ni aka samu a ciki Allah ya sa masa albarka sai ta jiya ne radiyallahu anhu halima sai Ibrahim radiyallahu anhu bayan Allah ne waɗanda Allah ya ga dama ya ba su abin da ya ba su ko Allah idan ya bayar ba mai hanawa in ko ya hana ba mai bayarwa yadda Allah ya ga shi ko Allah fa'alu lima yuridu ne abin da ya ga dama yake shi Allah abin da ya ga dama la yus'alu ma qalu ba wanda yake tambaye shi dan me a'a duba hajjar zari kamar Najeriya nan, ƙasa ce mai albarka, ƙasa ce mai malamai, ƙasa ce mai waɗansu mutane ‘yan baiwa, a cikin malamin ma akwai waliyoyi a cikin ƙasar. Rage mutane ‘yan adam kashi biyu ne akwai khairul bariyati, akwai sharrul bariyati. Dukkan mummunai Allah ya ce ya cikin dukkan halittarsa babu zaɓaɓɓu masu daraja kamar su sun mummunai kenan. kafirai kuma yake a cikin miyagun bayin da ya halitta babu miyagu kamar su sune sharrul bariyat Allah da yake mai aikata yadda ya gana wata kan sai dauki wannan kasar gaba kiɗa idan ka ta hannun wani daga cikin sharrul bariyat din kuma na ganin khairul bariyat wa zai wa zai tambaye shi shi dan babu wanda ya basu kasar da kudaden cikin kasar da kudaden cikin kasar kasar da fetur din da komai da da da in za su ba cikin duniya duk da baki da aran ya koma hannunsa ba in ya maga an nado in ya tube an tubo ba zai tambayi Allah tubo da ke ma a tambayi sa cikin komai din haka yadda ya ga dama ya ba annabawa darajoji mutsalai ya ba annabawa da mutsalai ba darajoji ya bai mulaiku darajoji ya ba sahabbai darajoji ya bai waliyai darajoji saboda muminai masu sahun da ke bin bayan ke tare da waliyan to wannan shoti da ya karbi da rikar abin da take koyarwa abin da ke kira da rikar gaba daya shine istighfari abin da za a fara baka kenan kana istighfari kana istighfari ka rabu da zunubin ka kenan wanda zai cuce ka shaidan kuma ka yi nesa da shi tun da ga kore tun daga a'udhu billahi din kamun ka shigo istighfari daga nan sai da ringa tijjana ta kara maka salatin annabi salatin annabi in kai wa annabi salati ɗaya fa Allah zai maka salati goma in kai wa annabi salati goma Allah zai maka salati ɗari in kai wa annabi salati ɗari Allah zai maka salati dubu in kai wa annabi salati dubu Allah ya alƙawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zo salatin nan shi nan ka tare inda annabi yake kai ne dai baka sani ba amma ka tare inda annabi yake kana nan kana salatin annabi ko salatul fatihi din ne ko jawhara ce ko kowane irin salati daga cikin salatotin annabi da yana yi kazan sai ka ji an ɗauke ka gaba ɗaya an mai da kai wajen Allah sai ka ji kana ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abin da tijjaniyar take tafiyarwa kenan in tubari ya raba ka da zumi ya nisantar da kai shaidan salatin annabi ya haɗa ka da annabi la ilaha illallah ta kai ka wajen Allah in ka rayu a wannan wuri ka rabu da zunubi ka yi nesa da shaidan kana tare da annabi kana wurin Allah in ka rayu ma ka kyakkyawar rayuwa in ka mutu ma ka kyakkyawar mutuwa abin da ke damun mutane tun daga jiya har yau har gobe wata kila neman abinci da neman kuɗi neman abinci daga neman abinci sai a nemi kuɗi a tara daga an samu kuɗi an tara to sai neman mulki abin da ke damun mutane kenan to ka samu ka samu abincin ka samu kuɗin bari ma a ce yau duk duniya ba mai kuɗi kamar ka dai yanzu haka kamar duk duniya kullum suna kirga miloniyoyin da miloniyoyi kullum shekara wato dukkan su gaba ɗaya kafin su kuɗi yau amma rana ce ne za ka mutu in ka zama wani ka zama aikin banza amma da duk rayuwarka tana nan za ka ba da labari a lahiran da ka je din nan ko aljanna Allah ya sa da mu ko wuta Allah ya kiyaye mu a wuce maganin kuma sai maganin mulki a ce yau duk duniyan nan ba wani mai iko mai faɗa a jiyon da ya kai kamar ka ka fi obama ka fi lalata ka fi shigantaka ka fi komi za ka maka a yau dai amma fa rana ta za ka mutu da mai ka zama arzikin yanda ta na ɗari da tijiyanin yau ne wani ne ka karɓe ta da kayan su yi mare ka rabu da zunubin da zai cuce ka kayan nesa da shi ɗinin da wanda zai cuce ka sai a ƙara maka salatin annabi da kayan salatin annabi nan ka tare wajen annabi kenan kana wajen annabi kana salati har ka ji an tura ka ka fada fadan Allah kana ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to in ka mutu tsakanin nan ka rabu da zunubi kana nesa da shaidan kana wajen annabi kana wajen Allah in ka rayu ka kyakkyawar rayuwa in ka mutu ka kyakkyawar mutuwa saboda haka ake shiga ɗariƙar tijjaniya duk wanda ka ji ake ɗariƙar tijjaniya ba ta da kyau bai san ta ba ne ko ko mutumin ne ba shi da kyau ko dai bai san ɗariƙar ba ko shi in ne ba shi da kyau ɗariƙar tijjaniya abin da ake fara yi fa a wuzu billahi min shaitanin rajim shi ne ba da kyau bayan Allah ya bada umarni a yi ko ga gada ta Qur'ani fa ta billah min shaytan rajim daga nan sai bismillah faqra ma tayassara min al-Qur'ani iqra bismi rabbika bismillahir rahmanir rahim sai fatiha faqra ma tayassara min al-Qur'ani daga fatiha sai istighfari annabin da bai taɓa yin laifi baya yi baya iyawa amma Allah ya sa shi dole kullum ya rika tuba wa Allah yana istighfari komi gangantan karatun musulmi ya je ya ja'a ya ji Allah na ce wasu taghiru inna kana tawwaban annabi ma kenan balle mu salatin annabi shi za a tsara maka in ka istighfari salatin annabi Allah da ake bautawa da shi da mala'ikunsa gaba ɗaya wanda ba wanda ya san iyakar su din nan sai Allah kan ba ɗaya suke wa annabi salati aka gayyaci muminai muminan mutane da na aljannu ba wai musulmi ba a muminai a cikin musulmi da su ga musulmi su ne muminai ba ce ya ayyuan nasu sallu alaihi wa a'a ya ayyuan nasu kan ubudu rabbakum ya ayyuan amanu ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma cikin wannan gayya gayyar Allah da mala'ikun da wajen yi wa annabi salati daga nan sai la ilaha illallah an yi ce fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawa da suka riga duka shi ne la ilaha illallah kalmar da in mutum bai faɗa ba zai zama dan aljanna ba kalmar da in mutum bai faɗa ba zai zama musulmi ba tun farkon duniya har ƙarshen duniya bayan su su riga su yi tarbiyya in sai da wasu yan hakika ne to shiga wannan da'ira mutum bayan ya tarbiya ya yi wasolin shaidan ya nuna masa haramun duka ya zama halal wajibi ba wajibi ba ne to ridda ne fa wannan ridda ne fita ne daga musulunci ba wai fita daga dariga ba fita ne daga musulunci ita dariga ba ta da hannu cikin ka ba halal ka ba haram hannunta istighfari da adadi da lokaci salatu annabi da adadi da lokaci la ilaha illallah da adadi da lokaci hannun inda hannun da yake kenan ita ce jami'a amma yin haram da haram hannun da baya kai wajen yadda haram da haram haram da haram suke a kowane musulmi haka suke wajen kowane dan tijaniya to ko da wanda su mutan ta wajen hakika ne ai ka za ka ga hijabi ne to gara mun kana da hijabi wani abin a yayi hijabin a jewa ka a wuta kan hakika riddaddu ne sai da in sun tuba duk wanda bai tuba daga hakika ba riddaddu ne da shi da ganin aljanna har abada don ba mutumin Allah ba ne ba mutumin annabi ba ne ba mutumin Allah ne ba zai musanta Qur'ani ba ba mutumin annabi ne ba zai musanta abin da musulunci ya haramta ba balle sun yi suna karyata kansu sun ce halal duka haram ya zama halal kun taba ganin a cikin su wanda ya auri yasta budurwa ya sa ta ɗaki kusa da uwarta? Ha? Ta zuci haram ya zama haram, mu zai haza yasta budurwa ta isa mu zai mata ɗaki kusa da ɗakin uwarta ba, ta zama kishiyar uwarta. Kun taba ganin wani ubansa ya mutu, ya bar amarya sabuwa budurwa, bayan ta gama idda, sai ya ɗauka ya sa ɗakinsa tun da yake haramun ya zama halal kun ta waje? akwai suna da abin na su suna zaɓe suke yi akwai wani mukaddari babba daga cikin mukaddaban ƙasar nan amma a cikin nigeria yake na cibowa ƙasar nan ya sauka a wani gari aka saukar da shi sannan da dare na kwance sai ya ji hannu mai laushi yana matsa masa ƙafafuwa sai ya shi kai waye sai matar da take matsa masa ƙafa da yayin ni ce waye turo ki ai mai gidan ne ya turo ne in zo in maka hidima a gidan ne ta yi kire ta je ta kira mai gidan alhaji zaɓin yana kiran ka ya ka zo alhaji kai ne ka ce wannan matar ta zo ta min hidima tana matsa min ƙafa a kira makalla ai yana turo ta ai ba komai ai ba komai turo ta ba komai ka ce ka shiga gida ka ɗauko min wuta a cikin kasko ka kawo nan gabana in ka kawo ka sa zakarin ka a cikin wutar in gani don in gane ba komai zai iya munafiki a da komai Allah ya ce abu ba ta kai ka ce ina da kyau saboda haka in gode wa Allah zama shi ne ubangijinmu in ko da mutane suna da ubangijin su da Allah shi ne ubangijinmu shi Allah ya sani Allah ya sani shi kada muke da shi ba mu da wani ubangiji ban da shi subhanahu wa ta'ala shi ya sani sunan sa ya ishe mu ko da wani mai sani mai yace mu shi kai ne to bakin sa aka ji mu ne ya rushe ki na rushe ki mu shi an gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad ya ba mu alqur'ani ga annabi Muhammadu ga Qur'ani ubangijin kuma Allah kai wannan gata yayi gata waye ubangijin ga Allah wani ne annabi ga Muhammadu ne hannunka littafin Allah alqur'ani kana karantawa ai gata ya kai gata to mu gode wa Allah bayan wannan da muka gode muka sai ya ƙara mana ya ba mu sau tijjani ya ba mu sau tijjani ya ba mu ɗariƙa na riga na haɗa ayyukan ɗariƙar ya haɗa mana da salatul fati wani salati mai ban mamaki mai lada da yawa wajen suna cewa mu yan tijjani a mun ce salatu fari ta fi qur'ani ai kariya suka yi mana mun ba mu da wani abun da ake karantawa ya fi qur'ani ba mu da shi qur'ani nan shi ne babban abun karantawa mu shi ne littafin mu na imani littafin mu da mu'amala da magani da komai ai da mun ce salatu fati ta fi qur'ani ai da a bakin mu za a ji mutumin da yake da kayansa mai tsada sai zai biya kuɗi masa talle a cikin rediyo ko wani makiyarsa ne zai biya kuɗi masa tallan kaya. A to ai da mu ne muka ce salatu sadi ta guda da a bakin mu za a yi. Kun ta waje mun faɗa? A ba mu da shi ba mu da abin da ake karanta wanda ya kai alƙur'ani sai dai shi salatin annabi ba wai salatin fatiha ba. kowane salati ko mu da yasa ba ga jiran salati shi Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan yanzu wanda yana alhamdulillah Allah da kansa ya yi mini salati guda goma salatin Allah guda ɗaya ba wanda yake da ikon ya san iyakan in an kai an canja lada nawa za a samu ba wanda iya sani to balle salatin fati wanda take tana da darajoji masu yawa a wurin wanda suka yi imani da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode Allah da ya ba mu shehu tijjani ya ba mu tarinka ya ba mu salatul fati mun gode Allah da ya ba mu shehu ibrahim khalifan shehu tijjani ya ba mu alkarai ya haɗa mana zumunta ya raba mu da komai ya kai wajen Allah ya ajiye mu in muna neman wani abu ma sai mun sauko haka zan ce iya ibrahim ke ce mana ala jalisil muhtara bil hubbi muridan amini ta ce lil maqalib min fawqi ta kai ya muridi ina baka shawara ka tashi ka rabu da komai da abin da ke dauke maka hankali ka rabu da shi ko ba zai annabi ka zauna in ka kai kan ka zauna a duk abin da wani yake nema kai in ka tashi neman abin sai dai ka farko ka riga ka wuce abu annabi in ka zama wajen annabi ka wuce dukkan bukatu in ka yi wata bukata sai dai kan sauko saboda haka muke sai yawan yin salati din nan don mu samu komawa wajen annabi mu zauna mu wuce dukkan bukatu saboda Allah da za mu shirya Ibrahim radiyallahu anhu wanda shi ne babban khalifan shi wata jani na abokin faida. Dan kuma muku maraba, muna roƙa muku Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya wuna dukkan bala'o'i a Najeriya waɗannan abubuwan da suke faruwa duka waɗansu mutane daga cikin mu suka jawo mana suka tsokani Allah Allah baya so ya yi naɗi ka ce ba ka yarda ba shi Allah ba da ya sai gaba da shi wane kai kai gaba da Allah wane kai a'a in ya nuna gabawa na na naɗa shi annabi in kace wannan eh ban yarda ba to ji to ai ka zama kafiri ka zama ko makiyan Allah abokin gaban Allah domin la aduwwu lil kafiri haka in ya da wani kace baka yadda ba to wai ya kake so ni kana zuwa tuwo shi ne mun ji mun yadda ba to mu kai ya mu kai ya to saboda haka kun sai Allah ya dauke ka abokin gaba inda ya nada kake kace kai baka yadda ba ba Allah ba ko gwamnatin duniya in tare da mutum kwamishina da jiha ko wata matsashi a minista a tarayya ka ce ba ga yadda ba sai ta zage mutum wannan mutum banza wanda yake barawo da har ta gani ya isa ta ya kaza kaza kaza kaza ba za ku garkar ka zauna lafiya ba ko za ku gani a to gwamnati ma ke nan ta da mutum ba ta son a yi masa tuwaito nan asiri a ba ta masa mutunci balle Allah mu da gode wa Allah da ya bamu imani muka yi imani da shi muka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka yi imani duk abin da ya aiko annabi da shi muka yi da sahabbai gaba daya muka yi da waliyai gaba daya mun gode wa Allah da ya bamu wannan alherai mun gode wa Allah Allah ya samu abin da ya sa nake waɗansu mutane suka jawo mana ba yagin waliyan nan su suka jawo mana wannan a cikin akwai wanda suke wuce wannan suna yagin waɗansu daga cikin sahabbai waɗansu suna yagin wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan duka yana jawo bala'i shi ke jawo mana bala'i man adali waliyan faqad azantu bil harbi Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyi na to na sanar da shi zan yaƙe shi ai ko Amerika ce ta ce za ta yaƙi wasu mutane a cikin ƙasar ku ai kun kaɗe balle Allah Amerika ta ce za ta yaƙi waɗansu mutane cikin ƙasar ku suna nan akwai zaman lafiya balle Allah Allah ya zaɓi waliyansa wai wani na yana ɗan jizala yana haɗa kwanan baya wai na ce mu ba mu da matsala da ɗan shi'a ba ta taɓa mu ba ma taɓa hadi ya ce shi ba ruwansa da a zagi abubakar da umaru shi dai da an zagi yes ne ko an zagi amur tijani amma ba damu da a zagi abubakar da umaru ba ai renan yasin da renan tijani ne ya haɗa mu ya haɗa mu gaba da mu da ku da kun girmama Yas din Ibrahim Yas kenan da kun girmama Shehu Tijjani waɗanda Allah ya girmama su ko kun yi ko kun so kullum ka bude rediyo za ka ji za ka ji Tijjani wani ɗan Tijjani ko Tijjani wane kai baka ji an sa sunan babanka ko sunan kakanka kakanka ba amma koyaushe ka bude za ka ji dai Tijjani Tijjani Tijjani kowace duniya saboda Allah ya Allah in ya zaɓi mutum a cikin bayansa sai ya kira Jibrilu Jibrilu na zaɓi wani bawa na na so shi kai ma ka so shi gaya mala'iku in shela ce su so shi to dan Jibrilu ya faɗa mala'iku mala'iku sun yi sun so shi to sun ya saukar da wannan soyayya a ƙasa duk wanda yake zuciyarsa tana da network mai kyau to sai ya ji shi ma ta ai ni ma na yarda ni ma na yarda amma in musu da ba network din to ko annabi Muhammad ya kana ba zai ji ba ko annabi Muhammad ya kana ba zai ji bai ji ba bai sani ba lokacin da kai ka balle har sauran wada sanin kuma mun gode Allah wanda yake jin labarin qur'anin nan masu qur'ani masu qur'ani wanda Allah ya dora musu qur'ani su ne suke lura da lafiyar zaman lafiyar qur'ani ba su sahabbai ba ne A'a bayan sabai sun wuce da nisa aka zo mai yin su. Mutane ne wanda Allah da kansa ya nada su ya gaya wa Jibrilu, Jibrilu ya gaya mala'iku aka saukar da soyayyar su a duniya. Har mutane suka yarda da shi waɗannan su ne malaman Qur'ani duk duniya. Haka manyan malaman hadisin nan ba su habbai ba ne. A bayan sahabbai tabi aka yi su. Kuma Allah ya saukar musu da soyayya cewa duk abin da ka ji wani ya faɗa hadisi in ya fito ta wajen to hadisin fa na gaskiya ne ba abin da ka dogara da shi sai dai baiwa da Allah ya masa shi ba sahabi ba ne haka kuma su imam malik din nan ba sahabbai ba ne ba ma tabi'ai ba ne imam malik bai taɓa ganin ma sahabi balle ya zama tabi'i kamar abu hanifa a haka dai Allah ya tusa soyayyar bayin Allah da Allah yana son sa ya ga Jibrilu ya so shi ya ga mala'ikun zo an yi shela to sai shela ta sauka har kafa ta da zuciyoyin wanda zuciyoyin su ne da lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya san zauna lafiya to wannan zage-zagen da wannan irin abin da ya jawo mana rashin zaman lafiya a ƙasa zagin waliyyai shi ne ya jawo mana rashin lafiya a ƙasa muna roƙon Allah ya yafe muna ya muna gafara ya yayi mana wannan bala'o'i mu samu lafiya da zaman lafiya wai wai so mu ba da wannan amsar da na ji zawai da tijjani aka aka aka aka rena ko niyas ai da na damu amma dai ta shi'a amma haka da umar suka rena da ban damu ba kai ni da ya zan yi ga wanda sai da annabi kuma gaba da mu ne iya da su amma kuma daga mutum ya ce Allah yana da ɗa sai halitta ta yi kamar za ta rikito gaba ɗaya تغمد يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سبب من أن دعوا للرحمن ولدا وتسمي سيسي كما ذات تكيكي كسيسي كما ذات وغربتي دنيا كما ذات الله ينبدا يا نبدا هذا راديو من ينيا balle an ki abubakar da umaru ko an ki aisha ko an ki hafsa mai na iya ko kuma yana cewa wai na ce da yan izala da boko haramun duk abu ɗaya ne bambancin su waɗannan sun balaga wannan kuma su balaga ba an izala ba su balaga ba tukunna amma boko haramun su balaga su ta ta isa su boko haram su yan izala din ne suka balaga suka kai matsayin boko haram suka ga ba sa jin tsoro ko na mutuwa ba sa yin kwaɗayi wurin kowa suka yan izala ga tsoro ga kwaɗayi in sun hango gwamna irin gwamnonin da suke tare da wani sabai wannan shi ga gwamnan gari kaza mushriki ne ba ina tare suwa ne mushriki ne ba ha excellency ya excellency excellency excellency amma ya zo yin excellency excellency haka irin wurin ma in an gama gaba ban musu yakin ne na zuwa a gara makallawo a gara makallawo saboda tsoro da kwaɗayi sai yan yan iwala da yan boko haramun duk ɗaya ne bambancin su wannan sun balaga wannan ko tukuna da su balaga ba shi dan boko haramun bai tsoron komi ko na mutuwa bai tsoro wurin kowane dan siyasa in yana in kuma yake nema banki yake fasa ya ɗiba su kuma nan kuɗi ya dame su tsoro ya dame su suna a cikin taraddudin suke ba su yarda da kansu ba don sai wani mutum aka nuna min shi kaje da malami mai wa'azi mai jaranci ya kamata ka zo ka yi wa'azi mana wanda kan yi wa'azi ba a ce a karaba kalla ya wa'azi ba ka yi mini ai yan ɗariƙan wa'azi suka yi mini shiga ɗariƙan su ka sani in ka faɗi faralar izala aka yi makalla ai aka yi makalla ai ba na jayayya da kan ce ba na ce ka zo mu yi jayayya ba ka zo ka yi mini wa'azi na ce wa'azi ake yi Mace abinda abin da yake yin tausayin ka kai kai kanka an ɗauke ka an kai ka wani wurin da kai ma baka sani ba baka yarda da wurin ba iyayenka in sun mutu muna fatan Allah ya musu gafara sun shiga aljanna in suna da rai muna fatan Allah ya su cika da imani amin amin akramu kallahu amin akramu kallahu amin kun san izala kun ce ko ubanku ko uwarku in su ga izala ba kafirai ne ya za ka ce Allah ji kan kafiri kaga yanzu kai ba kai da ubanka kafiri ba kai da uwarka kafira ba kun izala ce ta ce ubanka kafiri ne tun da bai izala ba uwarka kafira ce tun da bai izala ba kaga an cire ka daga inda yake yaki ne an kai ka wurin shakka duka addini ba abin da kika mun shakka zalikal kitabu la raiba fi ba abin da addini kika mun kana shakka yaqini ka tabbata komai gaskiya ne in na addini ne saboda ka wannan mutane suna cikin halin su ainihin yan izala mutanen wahabiya ne wahabiya su ne mutanen da annabi ya tsaya wata rana a ƙofar ɗakin ummulu na aisha ya taɓa tsaya wata ran ƙofar ɗakin ummulu na hafsa ya dubi gabar daga inda yake kuma arzikan idan ya ga yake nan fitinu duk ana suke fitinu duk ana suke kuma ya ce ƙwallon shaɗan nan ƙafon shaɗan zai bayyana To, duk abin da ke damun duniya yanzu wahabiyya ce ta shiga duniya ta rara ce ta ta koya mata tashin hankali da terrorist. Duk terrorist na duniya ta daga wahabiyya yake. Inda annabi ce daga nan fitinu za su kullo, daga nan fitinu za su kullo. sannan suka ɓullo suka zo suke damun duniya yau duk abin in ka yi izala in wahabiya in ka yi boko haramun wahabiya in ka yi hazab wahabiya in ka yi duk dai salafiya da sauransu duk dai wahabiya ce Allah ya yi sharrin masu tada hankali an tsoro da mutane su ainihin mutanen wahabiya daga najd suke najd kuma sun mutanen da annabi ya magana a kansu din nan wanda ya fara fitowa ce shi annabi ne kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan da yake shi musulun masu kaza daga nan kuma sai muhammad dan abdul wahabi ya sake fitowa mai girgiza duniya ya kafirta duk wanda bai yarda da shi ba duk wanda bai yarda da fatawarsa ba ya kafirta shi ko a makka malaman suke ko a misira ko a ina dai ko daga nan fitin da suka tashi da aka hau jarraba sai aka ba su fetur ga gwamnati ga kudi kuma ga bukatan mutane musulmi duk yana da bukata a makka da madina duk musulmi to in za in an kai faɗa da wanda zai hana ka ruwa ina za ka samu ruwa ba za ka samu ruwa ba saboda haka jarraba ce domin duk bala'i na sharri daga wahabiyyar yake fitowa wata rana an yi taron waɗansu ministoci a saudiya din a jidda sosai sun maka na wancan lokaci sosai zan yi a da suka kira shi zai buɗe su ta wuce to zan yi maganin da ba ta cikin ajandar ku maganar ita ce wahabiyya mutane suna kiran wahabiyawa suna faɗin haka don su zage mu wajen su suna faɗin haka suna tsammani in sun faɗi haka sun girmama mu ne za mu ji daɗi to wanda zai gaya mana wahabiyawa don ya zage mu ya bari mu ba wahabiyawa ba ne wanda zai gaya mana wahabiyawa yana tsammanin muna jin daɗi ya bari mu ba wahabiyawa ba ne mu hambaliyawa ne domin wahabiyawa ga jikokin ɗan abdulwahabi suna tare da su muna aiki tare su ne wahabiyawa amma muhammadiyawa ne idan mun yadda wahabiyawa ne a mun daga cikin ahli sunna kenan yanzu sarkin makka abu jariya sai suka rubuta daga alwahabiyya ta la wujuda laha daga yau dai kan wahabiya za ta tushe kenan a wannan mamlaka saboda haka duk bala'in tashi-tashi hankulan duniya sun zuka wa duniya Allah ya zuba mana asiri Allah ya kiyaye mana sharri masu kafirta musulmi wani abin da ya muni a duniya kamar kafirta musulmi domin ka halatta jininsa wajen da jinin musulmi kuma abin da ya fi muni a duniya daga tsafi da sai shi tafi ne kadai ya fi zubar da jinin musulmi a duniya kuma abin da suka a gaba illa zubar da jinin musulmi kewansa kafiri zubar da jininsa suna yansu iri-iri amma duk abin guda ɗaya ne to hajiya ce in ta zo najeriya a ce mata izala a ce mata tafi ne a ce mata boko haramun in ta zo sudan a ce mata khalifiyya in ta je misira a ce mata ko islamiyyin ko ta je wajen morocco a ce jihad ne a salafiyya jihad duk da ita ce ita ce su ne shabab su ne alka'ida su ne duk da shirin ɗaya ne yanzu kuma su ne suka zama da'ish is ne ko is isis da'ish kafarta musulmi da kashe shi da su damu ba Allah kiyaye misalin su an rana annabi sallallahu alaihi ya raba dukiya da ka tara abu ne to wajen rabar dukiyar nan akwai wanda suka samu raƙumi ɗari akwai wanda samu raƙumi ma ɗari uku akwai mai hamsin akwai ma mai goma ko ƙasa da goma sai wani mutum ya ce kai wannan rabo da yau kan bai adalci ba bai na Allah ba ta hajji da sunatu ma'uri da biya wajen Allah wannan rabo dai ba yi gaskiya ba ba yi adalci ba sannan halin sai ya ɓaci ni ne za a ce ban yi adalci ba in ban yi adalci ba wa zai adalci a duniya sannan umar yake bari ɗauke kansa kasa je ke ba sai wata kira yana sallah kamar shi akwai waɗansu zuriya za su fito a cikinsa wato annabi ya ci gaba da bayani ya su ne masu za ku rena تاقرون صلاتكم جنب صلاتهم وقراءتكم جنب قراءتهم ومرقون من الدين مروق صلوا za su fito waɗansu mutane ba su magana irin maganan annabi ya kuma min ƙori khairi bariyata arkitabar sunna arkitabar sunna ba shi ne magana annabi ba to a'a wato idan sun yi karatun ƙur'ani sai kare na naka in sun yi sallah sai kare na taka amma sun shiga addini sun fita don yadda ake har da kimiyya ta fita to kai kana zuwa wasu yan rubu ke sallah za a kai ba ba da ba kira ke yi ba su sun kiran sallah isha sha biyu da rabi to kai an ya kare na kanka ba kai kana kawo da shi mai in kai ga ilmu da rubu alaihi wa rahmatullahi in kai ba haushe ne in kai wulatin ga ilmin da lubi alaihi wala lali ko ga ilmin da lubi alaihi wala bali ko da kai kai ya zai ya mata ya wasalla ka zaki kai ga ilmin da lubi غير المغضوب عليهم ولا الضالين sun sai ka faɗi haka wala wannan karatun na suwaye na su boko ramu ne ko ne wani yala ne kai ka taɓa ganin ba boko ran suna jami'in sallah in ba ranar idi ba a abun ba boko ran suna da masallaci suna da limamin juma a ayyuka to don boko haramun su ba su da wayoyin da za su yi jami'in sallah ko na juma'a za su da inda za ka yi karatun su karatun balle ka yi naka in kaji nasu su ainihin tuwa'annan yan izalan nan su ne yan boko haramun don dangin su wa'annan sun balaga wannan ko tukuna su balaga ba Allah shi ya mu Allah shi ga wanda yake ba haka ba sani ba lokacin da suka kama wajen tsoron nan wani mutum daga cikin ɗan izalan a Abuja ina magana da ɗan uwan muna ji to mutanen nan ba kun san samarin mu ne ai da na zo sauro sun gane sun gane ni ma na gane su sai da mutanen mutanen mu ne abin da kawo jayayya tsakanin ainihin shugaban boko haramu da jafar adam duk abin nan a masallacin indini suke karantar da izalar su a maiduguri to sai shi jafar adam ya yi masa nasiha ya ce ka fitar da magana guda biyu cikin tafiyar mu don mu tafi lafiya cewa boko haramun ba musulunci ba ne annabi ya tura zo duk musabitin ya je ya koyo boko don ya karanta masa wasiƙu don ya masa ba da amsa wa zai ce boko haramun a musulunci an ci gaba da karanta boko a musulunci wa zai ce boko haramun ne boko ba haramun ba ne aikata wani aiki mara kyau a cikin boko shi ne haramun amma ba boko ne haramun ba ya musu na shiya na ke na biyu ka daina cewa siyasa kafirci ne siyasa ba kafirci wace shirkin siyasar musulmi da su ga siyasar da zai taimaki addininsa da ita kawai su ga siyasar da zai rushe addini da ita ko ko ba haramun wani siyasa ba ta shi wani sai ya ki shi muhammad ya sunansa muhammad ya sai ya ki shawararsa manyan mutanen najeriya waɗanda ba musulmi ba suka ji magana mai daɗi ga marai sun mutu sun ce a daina yin boko a daina yin siyasa idan musulmin najeriya bai yi boko ba zai yi siyasa ko yana so ai ba zai kirki ba sai dai ya zo mai sai da zakaru a bakin hanya ko da ke yanka yanka ko kuma direban hajiya ba zai iya yi a ƙasa duk ƙasa ta koma hannu ma kenan hannu wanda ba musulmi ba amma ga wannan ai an musu jihadi an musu yaƙi sai suka kan nan da suka tara mu jijjib suka tara masa daloli suke nan samari masu zafin masu zafin zuciya sai suka taruwa wajensa a yi jihadi a yi jihadi a yi jihadi to shi ne ya bambanta rashin yarda ya cire boko haramun a cikin tafiyarsu ya cire siyasa kafir da cikin tafiyarsu shi ne ya bambanta saboda haka duk abu ɗaya ne a sai dai grade grade ne ko hawa hawa alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah to duk dai sharri Allah raba mu da shi Allah ya kiyaye mu sharri yanzu ka ji akan Naj- a Najeriya na a ce yanzu ba wani babban malamin addinin musulunci sai balalau Najeriya ta ci gaba kenan wanda bai karanta Qur'ani ba bai san shi ba bai karanta hadisi ba bai san shi ba bai karanta Qur'ani ba bai san ta ba yana kan zage ya karanta ya koya ya iya shi kan ya ga jiya mana gudu to saboda haka Allah ya bai wa bayan su iko su naɗa mai mulki ba zuɗa gwamna shi ba kowa ba ne yanzu da haka da ba su jefa nuna shi ya zama wani abu Allah ya ba su dama Allah ya ba bayan su dama masu matalauci su mai da su mai kuɗi yanzu yanzu nan wannan ya kawo miliyan wannan ya kawo miliyan wannan da kun kai mutum goma shi kenan mutum ya gama duniya ana ya ga bayan sa kama Allah bai bayyana bayan ka su naɗa malami yanzu ya zama malami ba yanzu da abin nan jahili ne yanzu an haɗu an naɗa shi ya zama malami a yawo Allah bai yadda ba to wannan ne su suka ce abin da Allah bai yadda ya yi garin sai su kama jahili su naɗa shi ne malami kan an nada shi malamin zai malanta duk da haka har ilimi waye ai ilimi dole sai an yi shi don wani wani naka yana da ilimi ba za ka yi ɗauko aro ka yi zaka amfani da shi ba ko ba za ka kyauta sai dai kayi naka amma yanzu an an mai da abin naɗin malaman ake yi naɗi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu na kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu mu dan tsaya nan ko da da wasu tambayoyi ko da za mu ci gaba. Eh, kyau ko da mu da mutum gaba. Eh, wata da zai wani yana rubuce a cikin siyar. Eh, wani abu da za mu sai tara da za mu bani da ka ga munasaba don karkatar sha biyu da sha uku da kuma karkatar kasar da rubin ayi yanzu Allah ya kan yi abubuwa wani lokaci ya nuna illarsu wani lokaci ya yi musu a ganin damansa kuma ya su ala ma ya fa'alu an taɓa gaya an taɓa tambaya a yi shi wata jan ne aka tambaya ne ko shi ibrahim ne aka ce to tun da yake abin da ya bai wa juma'a daraja an gina annabi adam ran juma'a ne an an shiga da shi aljanna ran juma'a ne an fito da shi daga aljanna juma'a ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a litinin ne aka yi waɗannan abubuwa duka litinin aka aike shi litinin aka aike shi litinin ya yi ƙaura litinin ya yi ƙaura za mu gumba bambanci tsakanin juma'a da litinin kenan a nan gudanar ce a'a ba za a iya auna wannan da wannan ba wannan wani abu ne wanda Allah ya dama ya yi kawai Aha. Aha.
inda yana ciwon kaji yana ciwon
Eh, kayan kaji ta da ya dace kayan kaji ta abubuwa.
kullum yana ciwon kuma Eh, yana ciwon kaji eh, kajin akwai yaya kanana suna mutuwa eh, eh.
don suka mutu ya halatta da kayan kaji ta
Wani kifi ya fi na wadda haram ne? Haka ne kan kaji a yi takin gero da shi ka ci gero? Kan kifi ba ba mukallafi ba ne balle. Sun adam ne ba za ka ɗauki wani abun ka mushe ka ba ɗan adam don shi ɗan adam wannan ɗan adam ne yana cin mushe. ka kira shi ka ce ga saniya ta mutu ai wannan sai irin ku ku zo ku ɗauka domin in kayan ka ba kyauta ba don shi yana da daraja da za a ba shi kyautar mushe ba amma kaga ya halatta ka ba shi doki mai lafiya ka ba shi jaki mai lafiya wanda wanda ka ba shi ko sani wata ya mushe kun sabon Amen. Na'am. kayyade iyali wato annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun mata kukan wani abu da ya rasulullah mutum hakan zama yana da baiwa yana amfani da ita ma baya so ta aiko masa saboda muninta ko saboda wani abu saboda haka muke yin azulu wannan azulu a kwanta da mace sai an je mani ya kusan zuwa sai a rabu da ita don mani kada ya zo a cikin jikinta ya rabu a waje annabi sallallahu alaihi ce ko ku yi ko ku bari duk rai wanda Allah ya yi nufin zai kawo shi duniya sai ya kawo shi kuma wato kai da aihuwa don tsoron talauci don tsoron nauyi wannan wanda ba su yi imani da alkur'ani ba ne suke yin wannan amma mu tunda Allah ya jama min dabbatin da zan illa lillahi rizquha wa la mustaqarra mustaqarra kullu fi kitabi mun yi imani dukkan wata dabbar da Allah ya kawo ta duniya musamman mutum sai da Allah ya shirya masa abin da zai ci da abin da zai sha da abin da ya amfani amfanuwa da shi cikin rayuwarsa ta kuma kamun ya kawo shi duniya sai da ya kawo zanne ya ajiye masa saboda ka uwa zai ta ko ya ɗauka 'ya'yansu abincinsu da abincinsu ko da maganinsu ko da iliminsu wannan nauyin baya kansa in yake yana kansa to ya mance da abin da Allah ya faɗa saboda haka mutum ba zai kare da iyali don tsoron aihuwa kada iyali su masa yawa ba in yi haka ya mance Allah shi ne mai arzikawa in yin haka don dalilin lafiya ba a son matar gashi ta aihu wannan ba ta yaye shi ba kuma gashi ta ɗauki ciki abu ana wahala abu shi a ba da tazara shi ana kiransa tazara ba da tazara ba da lokaci ba da lokaci don kiyaye lafiya ana yin wannan ko kuma ita matar likita ya ce an shayi mata aiki yanzu nan gaba ta daina aihuwa in ba ta daina ba nan gaba za ta halaka kuma sai ta daina aihuwa نعم ها؟ ايه wannan mai tambaya na kira mai wazifa ne ya zo zai shiga wazifa sai aka tsere masa da istighfari ya ya sa min sa cikin salatul zati to da an gama zai koma maimakon ya kama astaghfirullah da zima alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum irin na wazifa sai ya kama istighfari irin na lazimi astaghfirullah astaghfirullah abin bai yi ba idan ka duk yadda ka yi ko talatin din ko ya fi haka ko ya kasa in ka tana sai ka koma a kan istighfarin wazifan nan ka yi talatin to in ka yi talatin ka karasa inda ka same su to sai ka yi istighfari na na jamru na astagfirullah guda ɗari na gyaran abin da ka zata. Aha. Ayyar da zama, ba zai koya musu ba? أجل كلام الجوهرة واللي اللهم عليك الأول ها؟ أدعى ما سوى أباسر الزيارة لا سنة ما تباسر فيك أباسر الزيارة لا شيء لا يدري يدري تجنس أجي كيف سر الزيارة لا لا كيف النعمة وانا أباتكم فاتحة سوء أمين أجل أجل Na'am? A yanzu idan idan ya zo guda biyu, da tana cikin idan fata ne, ko idan fata ne shigo, ko zai shi a cikin ajalai.